الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan safiya ta litinin wato sha biyu ga watan biyar watan jima'a da lula hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1447 a ci gaba da karatunmu na littafin al'aqidatul wasitiyya wallafa ta shekul islam ibn taimiyya Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara idan ba mu manta ba mun shiga cikin bayanin hadisai waɗanda suka zo da zancen sifofi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala musamman wasu sifofi wanda alƙur'ani ba ambace su ba za mu tashi karatu na goma faɗin malam wa ƙauluhu ya ƙulullahu ta'ala ya adamu fa ya ƙulu labbaika wa sa'adaik fayunadi bi sautin inna allaha ya amuruka an tukhrija min zurriyatika ba'than ila an-nar muttafaqun alai wannan hadisi hadisi ne kudusi Allah subhanahu wata'ala yake faɗa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga Allah yake cewa ya adam Allah zai ce ma annabi adam ana ranar alkiyama fa yaqulu labbaika wa sa'daika sai annabi adam ya ce amsawarka bayan amsawarka na amsa na amsa ya Allah fayunada fayunadi bi sautin ko fayunada bi sautin sai ai kira da wani sauti inna allaha ya'muruka an tukhrija min dhurriyyatika ba'than ila an-nar lalle Allah yana umartarka ka fitar da wani kaso da za a aika zuwa wuta daga cikin zuri'arka wannan cikin hadisi mai tsawo imam al-qurtubi ya kawo waɗannan hadisai da riwayoyi a farkon tafsirin suratul hajj domin ainihin wato ƙarƙashin faɗin allah ta'ala yau mataraunaha ta zahalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wama hum bisukara walakinna azaballahi shadid lokacin da mutane za su shiga firgici da tsanani da kunci da tashin hankali wanda zai sa mai juna biyu ta haife cikin koda bai isa haihuwa ba uwa ta mance ɗanta saboda tashin hankalin da aka shiga mutane suna tuma suna faduwa suna layi suna tumbele suna marisa ba tare da sun sha giya ko kafso ba kawai azabar Allah ce tsananinta ya kai tsanani to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranan ne Allah subhanahu ta'ala zai ce ma annabi Adam ka fitar da kasan wuta cikin zuri'arka annabi Adam ya ce ma ba'athun nar suwaye za a yi ka wuta ce cikin kowane mutum dubu za a fidda 999 a wuta da su ɗaya ne ɗan aljanna hankalin sahabbai sai ya tashi su shiga cikin kuka a wannan lokacin suka yi ta kuka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi musu tasliya ya kwantar musu da hankali cewa za a fiddo daga ajuju wa ma'ajuj mutum 999 sai ya ce wa minkum rajul a ɗauko mutum ɗaya cikinku shi ne ya musu wato ainihin tasliya da cewa a matar zauna an ta kunu thulutha ahlil janna ko thuluthai ahlil janna kala fakabbarna kala a matar zauna an ta kunu thulutha ahlil janna kala fakabbarna cewa inni la'arju an takunu shatra ahli janna qala fakabbarna hadisin abu sa'id al-khudri ash-shahidu huna fayunada bi saut za a yi kira da sauti kenan isbatu saut ithbatu sauti lillah azza wa jal والذي ينادي آدم عليه السلام كما صرحت بعض الرواية سنياتبت وانا حديث cewa. Allah zai kira bayi na dahun bi sautin yasma'uhu man qaruba kama yasma'uhu man ba'uda yana cikin sunan ithbatu saut as-sijzi yana da risala fi ithbatu sauti wal harf shine al-qahtani yace ha'un wa mimun qawlu rabbi wahdahu ha'un wa mimun qawlu rabbi wahdahu fadan hamim faɗin alif lam mim nun duka maganar ubangiji ne kaga haruffan ana ithbatu alkalima wal harf was saut lillahi azza wa jal kama athbataha li nafsihi wa athbataha lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان الكلام babu wani ɗaya daga cikin kufaci Allah sai ya yi magana da shi babu wani mai tafeta ko tarjama tsakanin shi da Allah in shi nuwanci kake ji Allah zai ma magana da yaran da kake ji in hausa in tubanci in barbarci buzanci zabarmanci kowane kalan yare ne babu wani tafeta a tsakani a ƙur'ani ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana ya yi magana da wasu a'yan kamar annabi musa alaihi salam wa kallamallahu musa taklima kamar annabi adam allah ya yi magana da shi annabi ibrahim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma a sunna ya bayyana ranar alkiyama zai magana da kowa حول ولا قوة زير أكامم الوادع لن يسوي نعم سي يباك يا باشا an fahimta ko wannan hadisin adi bin hatim al-ta'i wanda yana cikin bukhari da muslim ya ce wa lahu fi ruqyatil marid ya ruwaito a cikin riwaya ta a hadisin da ya zo kan ruqya da ake ma mara lafiya ko wa qawluhu ko wa qawluhu fi ruqyatil marid rabbana allahu alladhi fis sama taqaddasa ismuka amruka fis samai wal ardi kama rahmatuka fis sama ij'al rahmataka fil ard ighfir lana حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ نعم بسم الله alhamdulillah a rukuya da ake wa mara lafiya annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan riwaya yake cewa ya ubangijinmu wanda yake sama shahid ithbatul ulu lillahi subhanahu wa ta'ala taqaddasa ismuka sunanka ya tsarkaka amruka fis sama'i wal ardi umarninka ne da lamarinka ke gudana cikin samai da ƙasai da abin da kaga ya faru to da izinin Allah ne kama rahmatuka fi sama ij'al rahmataka fil ard kamar yanda rahmarka take sama ka sanya rahmarka a cikin ƙasa wato a saman mutanen da ke kan ƙasa ighfir lana haubana wa khatayana ka gafarta mana zaluncin mu da ainihin wato laifuffukan mu al-haub shine al-zulm shine az-zulm shine dai al-hayf yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu shine al-jaw ashhadu ala hadha ghairi fa inni la ashhadu ala ala jawr to shine dai al-hawf aw al-hawb anta rabbut tayyibin kai ne ubangijin masu tsarki أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع كسوكد رحمة دق رحمك وركا دق وركك أكن ونن تشيو شيكنا فيبرأ سيمت من يورك حديث حسن رواه أبو داود وغيره أبو داود يفتد شيد ونشي ما لن يحسن شيء بسا قائدر تحسين ما سكت عنه أبي داود وندشيني رأي ابن الصلاح cewa da hadisin da abu huraira ya ruwaito da abu dawud ya ruwaito bai ce komi akan shi ba to hadisin hasan ne da shi abu dawud a risalar da ya rubuta wa ahlu makka cewa da abin da ya shiru a kai fahuwa salih daga salih yana da ma'ana biyu salihun lil ihtijaj ko salihun lil i'tibar amma dai a takaice da abin da abu dawo da kowanin shi ya ruwaito in ba cikin bukhari da musulun ba ne dirasar isnadin ake in ya inganta fa yuhkamu bi sihhatihi wa illa fa bi da'fihi aw bima yantabiqu alayhi min al-hukmi ba'da at-tatabbu'i wannan hadisi a wato al-imam al-albani ya da'afa shi a cikin da'ifu at-targhib hadisi na 2013 yace da'ifi ne hadithin farkon shi cewa manishtaka minkum aw ishtaka akhun lahu to falyakul wanda ya rashin lafiya ko dan uwan shi bai da lafiya sai wannan addu'a cikin isnadin akwai ziyad au ziyada ibn muhammad al-ansari wanda yake munkarul hadith munkarul hadith inda al-bukhari da'fuhu shadid مثل هذا لا عبرة فيه لا لا حجة فيه مفهوم فهو ضعيف أما كون الله تعالى في السماء فهو من الأشياء التي له الأدلة المستفيضة القطعية المتواترة مفهوم وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ashe ba za ku amince da ni ba ba za ku yadda da ni ba alhalin ni ne amintaccen wanda yake sama fi sama yani Allah hadithun sahih hadisi ne ingantacce wannan hadisi yana bukhari da muslim min hadithi abi sa'idin aiba amma hadithu alladhi aslafa huwa min riwayati abu darda ma wannan hadisin abu sa'id ne hadisi ne tawil wanda cikin shi aka ambaci zulkhuwaisara lokacin da sayyidina ali ya aiko da ganima da zakka daga ainihin wato kasar a yaman nabi ya raba ya ba ma wasu uyaina tubin hisin da sauransu har wasu mutane daga cikin ansar suka ce me yasa su ba a ba su ba sai nabi ya ce ala ta'manuni wa ana aminu man fi sama kakku ga kakku dauka zan yaudare ku Allahn da ke sama ma ya yarda da ni ya cancanta ku yarda da ni to su wa'incan sun yarda sun karbi wannan hanzari amma shi dulkhuwaisara shi ne ya ce ba ya adalci ba wal'iyadu billah wa qawluhu wal arshu fawqa al ma'i wallahu fawqa al arshi wa huwa ya'lamu ma antum alayhi hadithun hasan rawahu abu daud wa ghayruhu yace al arshi yana saman ruwa hadisi ne mai tsawo wanda yake nuna tazarar da ke tsakanin sammai tazarar da ke tsakanin ƙasa zuwa sama da tsakanin sama zuwa ta biyu zuwa ta uku har zuwa al'arshi sai ce to shi kuma al'arshin yana saman ruwa wallahu fauka al'arshi wa huwa ya alamu ma'antum alai amma kuma Allah ya san duk abin da kuke yi wanda shine hadithul aw'al hadithul aw'al da mun sha bayani kan shi a littattafan aqida siyama shari'a wa ghairiha wanda wa'al ana nufin attais amma nan ana nufin aw'al wasu mala'iku ne da suke kamar wato manya-manya aw'alul jabal ka aw'alul jabal suke wanda annabi ya ambaci aw'al din guda takwas ne a cikin hadisa abu dawuda ya fitar da shi 4725 ahmad ya fitar da shi 1773 a riwayar ahmad ya ce wallahu tabaraka wa ta'ala fauka zalik wa laysa yakhfa alaihi min a'mali bani adama shay'un wannan lafazin da malam ya kawo ba lafazin abu dawud bane lafazi ne na abu shaykh cikin kitabul azama hakan nan az-zahabi cikin al'ulu daga ibn mas'udin amma ya kawo shi mawqufan ne mawqufan Sheikh al-Albani ya inganta shi amma cikin Mukhtasar al-Ulu na az-zahabi shafi na 104 amma isnadin Ahmad yana da rauni haka na Abu Dawud na Ahmad akwai Shu'aib ibn Khalid al-Bajali ar-Razi wanda yake ammi ne ga Yahya ibn al-Ala al-Hafiz yace la ba'sa bihi sannan a isnadin abu dawuda da ahmad akwai abdullahi ibn amira al-kufi wanda yake majhulul hal an gane ko a abu dawuda har yau akwai al-walid ibn abi thawr al-hamdani aw al-hamdani wanda yake da'if amma hadisin lahu turuqun wa shawahid yatakawwa biha hadisi ne na al'abbas ibn abdulmuttalib wa qawluhu lil jariya aina Allah nabi sallama ya ce mawa jariya ko ina Allah yake qalat fi sama ta ce yana sama qala man ana ni wane ne qalat anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'tiqha fa innaha mu'mina nabi ce ka anta ta mu'mina ce li annaha shahidat lahu ta'ala bil uluwi wal istiwa wa shahidat lin nabi sallallahu alaihi wasallam bir risalati wan nubuwah nabi ya ce ‘yar aljanna ce mumina ce a ‘yan tata rawahu muslim hadisi ne mai tsawo shi ma cikin sahihu muslim 537 hadisin muawiya tubun al-hakam as-sulami wanda ya magana ana sallah bai sani ba sabai suke ta buga cinyarsu don ya yi shiru da shaidai bayan an kare sallah annabi ya ce waye magana ya ce ni ne inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم har ya ba da labarin wata rana wata baiwar shi tana cikin kiwo kyarkece ya zo ya cinye akuya ɗaya ba ta sani ba da ya zo ran shi ya ɓaci ya ce ni ɗan adam ne ina hassala yadda kowa ke hassala ya ce sai ya mare ta ya san da marin bai kyauta ba shi ne ya zo ya samu annabi annabi ya ce ma annabi ina so in yanta ta sai ce to kawo ta in gwada ta to aka yi mata jarabawa da abu biyu aina Allah wa man rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta bada amsa annabi ya ce ayyanta ta mu'mina ce ina wanda bai yadda Allah yana sama ba baya cikin mu'minai wanda bai yadda Allah yana sama ba baya cikin mu'minai man ankara al-uluwa هذا إن كان عبدا فلا يعتق استحبابا فهمتكم kina yana da kyau idan za ka yi wani alkhairi ka kalli wanda ya fi kowa mutunci da kirki in ƙarin matsayi za ka yi a gurin aiki bayan cancanta sai ka duba waye ahli sunna masana'anta ka buɗe aka zo neman aiki sai ka gwada ka gwada aƙidarsu wanda ya fi riko da aƙida sai ka bashi makaranta ce za ka ɗau malamai wanda ya fi aƙida sai ka ɗauke shi ƙarin albashi ne misali wanda ya fi aƙida sai a ƙara mushi aidi yana ciki a atika ayyantawa ai ba wasa ba ne ko ya ma fi ƙarin albashi wa qawluhu afdalul imani an ta'lama anna allaha ma'aka haythu ma kunt mafificin imani li'anna al-imana yatafawat fihi tafawutun يزيد وينقص فيه الأتم وأنقص da aka yace mafificin imani mafificin imani yani min min khisalil iman an ta'lama anna Allah ma'aka haythu ma kunt ka san da cewa Allah yana tare da kai duk inda ka kasance yace hadithun hasan at-tabarani ya fitar da wannan hadisi cikin al-mu'jam al-awsat hadisi na 8796 al'albani ya da'afa shi cikin da'iful jami' dubu ɗaya da biyu ce hadisi ne da'ifi hadisi ne na uba da tubunus summit fiye da'af amma an allaha ta'ala ma'aka haithu makunt faƙad shahidat bihil aya wa huwa ma'akum aina makuntum وقوله إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه من أحاديث الصفات التي نمرها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ومن دون تعطيل ولا ولا تأويل idan ɗayanku ya miƙe zai yi sallah in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to kar ya sake ya yi tofi a gefen a gaban shi inda fuskar shi ke fuskanta kai ya yi tofi a alƙibula shi kai ya yi tofi a damar shi inna allaha qibala wajhi domin allah yana ɓangaren fuskarsa kama ja'at ko ma ithbatil uluwi lahu subhana fa innahu ba'inun min an khalqihi walakin an yasari au tahta qadami sai dai yayi tofin gefen hagun shi ko kasan kasan kafar shi yazo a riwayar muslim tahta rijlihi yusra shi ma hadisin ubada muttafaqun alaihi cikin bukhari 409 muslim 548 وقوله اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء سوى لوكتي مبرونا سي كراتونا قبل إن شاء الله تعالى لوكتي يا أبو وإياكم إن شاء الله كراتونا قومك ينكم